الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جماعة المسلمين استفاكم الله سبحانه وتعالى عز وجل استفاكم الله سبحانه وتعالى إذ جعلكم من المسلمين أنتم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة أخرجت للناس فقوموا بالدعوة إلى الإسلام قوموا بالدعوة إلى الإسلام أمر الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى دين الله أمر الله سبحانه وتعالى بذلك فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر أولئك هم المفلحون وقد أمر الله سبحانه وتعالى بإيجاد أمة أو لجنة تقوم بالدعوة إلى دين الله تقوم بالدعوة إلى دين الإسلام وبتعليم حقيقة الإسلام فقوموا جماعة المسلمين بنصر دين الإسلام بأموالكم وأنفسكم ينصركم الله عز وجل ويثبت أقدامكم على الصراط المستقيم اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم اللهم ارحمنا yalla yan uwa musulmi abin nan kisa tunatar da mu daidai wannan lokaci shine irin yadda matsayin ilimi yake a addinin islam musamman ilimi na addini lallai dalilai da dama sun nuna irin darajar ilimi yake da shi tun da mun duba musamman abin da ya fara sauka wajen akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin Qur'ani shine akan wato magana mafi inganci cikin maganganun malamai tunda akwai saɓani amma magana mafi inganci cikin maganganun malamai shine ayu guda biyar na farkon suratul alaq ayu guda biyar na farko farkon suratul alaq game da aka ruwaito da sai ta ashiya bukhari imam al-bukhari ya ruwaito hadisi wanda aka samu da sai ta aisha ya nuna wannan bayani ta lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ke cikin kogon hira yana ibada mala'ika zai ya same shi mala'ika jibril yace masa ikra akhazahu wa gattahu fa qala lahu ba'da zalika ikra yace masa kai karatu manzala sallallahu alaihi wasallam yace ma ana bi qari'in ban iya karatu ba ni ba mai karatu bane an yi haka har sau biyu zuwa sau uku ga ƙarshe ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam ay guda biyar to mun dubi aya ta farko da Allah ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa sai mu ce kalma ta farko fi'il amri kuma umarni ne da yin qira'a ikra ka yi karatu abinda aka fara faɗa ba kenan cikin ƙur'ani gaba da yi karatu zala salafu alaihi wasallam ma aka gwada masa karatun da zai yi wai na ayu guda biyar in ka duba cikin su daga maganan ilimi ne sai karatu sai alkalami magana dai na harkar ilimi wannan ya gwada muhimmancin da musulunci ya zo akan maganan karatu karatu shi sai imam bukari ma suka wani babin ya ce wato al'ilmu ƙabdal ƙauli wal'amal al'ilmu ƙabdal ƙauli wal'amal ilimin shi ne na ɗaya kafin duk wata magana da za a islam kafin dukkan wani aiki ma da za a yi saka ilimi babban al'amari ne cikin addini kuma allah subhanahu wata'ala ya nuna falalan ilimi a waje daban-daban cikin suratul zumari ina ga aya ta tara Allah subhanahu wataala ci kul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun ya rasulullah ka gaya wa mutane ka fada wa dukkan mutane da duk wanda ake magana da su hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun wanda suke da sani da wanda ba su sani ɗaya suke ne hal wannan istifham ne alaman tambaya ne a tambayi mutane wato abbasu su da kansu su faɗi amsa mu ji wannan maimakon a ce ai la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun ba ta ai wanda suke da ilimi da wanda ba su shi ba daidai bane sai aka ce bari a tambaya ta kowa ya je tunani ya yi nazari cikin tambayin da za a yi don ya san wata amsa zai ce hali ya stawi lazini ya alamuna wallazin da ya alamuna wanda suke da ilimi da wanda ba su da shi ɗaya ne daidai ne an baka lokaci ka je kai nazari ka dukkan bincike ka zo ka ba da amsa me ya amsa shi ne lifestyle ba daidai ba ne saka wannan ya nuna falala irin na ilimi da masu ilimi cewa ba ɗaya suke da jahilai ba ba daidai ba ne matsayinsa wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma wata aya ma cikin sutul fatir Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nama yakhsha Allah min ibadihi al ulama malamai kadai ne suke jin tsoron Allah suke kare dukan Allah cikin bayan Allah su ne kadai domin jumlar an bude ta da innama wanda ta daga cikin adwatul hasri a wajen malaman balaga suka ce wannan innama tana nuna takaita al'amari akan abu ɗaya kadai saboda kashiyatullahi an takaita shi ne akan al'ulama ba wani mai kashiyatullahi sai al'ulama duk wani wanda ce yana kashiya tun kashiya dai malamai sun sassa tsoron Allah ne tare da girmama tsoro ne tare da girmamawa ba tsoro irin na tsoron kunama ko maciji ba tsoro ne na bin ka'ida na bin doka to ba wanda suke tsoron Allah suke bin dokansa yadda kamata sai al'ulama saka wannan ma ya ƙara nuna falalan ilimi da masu ilimi zala salawa alaihi wasallam cikin wani hadisi wannan cikin muttafaqun alaihi aka rawaito daga wajen muawiya nabi sallallahu alaihi wasallam ce inna man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah ke nufin su da alkhairi to zai ba shi dama ya gane addini in ka dauki mafhumul mukhalafa kuma za a iya cewa to kenan duk wanda Allah bai fahimtar da shi addini ba kaman baya san su da alkhairi saban wato akasin magana saka kenan duk wanda ya zauna bai yi karatu ba cikin addini gaskiya ya zalunci kansa bai daidai ba don haka abinda nake jan hankalin mu yi kokari mu lazamci wajejen ta'alimat wajen koyar da addini ko baka dauki littafin mun kaje inda ake karanta da addini zaka finci addini insha Allah dan sahabban manzo Allah ba ai ba littafi suke dauka su je gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sauraro suke sau haka mu ci gaba da halattar wajejin ilimi mu ba da muhimmanci akan ilimi ilimi din ba ba wasu wasu ya kamata mu yi shi ba ba wai in na ga dama ba ne ya kama dole ne sai na ga dama ba sakamin iya bakin da za mu iya mu ba da lokaci mu koyi karatu mu koyawa iyalanmu da sauran mutane malamai su yi haƙuri su ba da lokaci su ba da lokacinsu malamai su yi haƙuri su samar da lokaci don koyar da ɗalibai ilimin addini sai an yi haƙuri a wannan zamani zamani ne wanda ke cike da matsaloli masu yawa in ka bi matsaloli masu yawa ka har ajalinka zai ƙari ka mutu sai gaba ka kuma ka shiga da dama a yi haƙuri a ba da lokaci wa ɗalibai masu son su koyi ilimi a yi haƙuri kuma a haƙuri a koyar da ɗalibai ko ba ko kobo domin aikin annabawa ne al'ulama wa rasu tulambiya ta ji annabawa suna neman kuɗi ne akan karantarwa ta taɓa jin wani annabai ce ba zan gaya muku ba sai kun biya ni duk da malamai sun ce akwai dama malami a ba shi abin da za a biya shi don ya koyar amma dai abin da ya fi shi ne malam ya haƙuri ko ba za a biya shi kuma bai tsaye kwar da al'umma don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba ba shi komai ba ana kawo kyautuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana karban kyauta haka yake amma bai tsaya ce ba zai karanta mutane Qur'ani ba sai an biya shi ba wannan kuma kai kana daga cikin magadan kana daga cikin wasu wanda aka bari wanda ke watakila kana daga cikin masu gadon abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari Allah ya baka wannan dama ka ce ba za ka yi ba sai an biya ka ba daidai ba ne malamai gabata haka suka yi ta ƙoƙari suka yi ta bugawa wannan abin ya kan har yanzu ake ta yi saboda ka mu yi iya bakin ƙoƙari mu ba da lokaci mu koyar da al'umma kuma su ma al'umma su samar da lokaci don abin ta kai ce malam zai zo ya ba da lokaci amma ɗaliban ka rasa inda suke kowa ta harkar su harkokin duniya ba za su kare ba har mutuwa za ta zo ana haka zan za ka mutu ma mai za ka yi wasu harkokin ta haka bari ake yi a samu lokaci abin da ya kamata sannan an taɓo maganar ilimin zamani shine ilimin misali na boko ilimin boko idan mun dubi kamar ƙasar mu ta najeriya ya zamo dole musulmi su karanta karatun boko dole darura ya kama me yasa saboda ba musulmi ne kaɗai ke zaune a ƙasar nan ba da musulmi da wanda ba sa ba musulmi ba suna zaune suna tarayya cikin harkar gwamnati idan musulmi gaba ɗaya suka ce mun bar mu ba za mu yi karatun boko ba za mu zauna don ba dole ba ne to ba za su shugabanci ba don ba hali ka zama gwamna ko shugaban ƙasa kai ko ɗan majalisa ko meye aƙalla sai kana takarda wanda ke nuna cewa ka gama sakandare ko sai kana da wata takarda mai nuna shi don ka yi karatun boko in ba haka ba duk taronmu duk yawanmu in mun taro ba takarda shi wani wanda ba musulmi bai zo da takarda na shaidin ce ya gama sakandare ko ya gama karatun boko shi za a ba shi dama ya tsaya takara shi za a ba shi dama kai duk yawan kudin nan in baku da wannan shaidan ba za a baku dama sai a baka da takarda ba a maganan ba za ka tsaya ba to kenan sai mu zama yan majalisunmu da shugabanninmu gwamnoni da jiha da ko'ina ya zama ba musulmi ba ka ce za a zauna lafiya ba zai yi ba haka harkan tsaro na ƙasa 'yan sanda soji da shauransu ba yadda za a baka dama su kana takardar shi da kayi karatun boko ko da communicationsa idan duk ba za mu yi ba kenan sojojinmu 'yan sandanmu da na sama da na ƙasa na ko'ina za su zama wa'inda ba musulmi ba ya za mu yi ai ba mu jefa rayuwarmu cikin halaka ba mun jefa kanmu cikin halaka mu rinka nazari dole mu dubi wannan wannan shi sa zai zama na darura dole mai menene ba da dama ko wasu daga cikin musu karatun boko domin su kare wa'annan wajeje wanda ya zama dole harkar rayuwa ga bangaren kiwon lafiya da shauransu wanda ilimi na zamani yana kunshe da wa'annan abubuwa wannan ne ma ake ba da shawari da musulmi na samu dama su yi tarjaman wasu ilimi musamman na kiwon lafiya da wasu abubuwa na kimiyya da shauransu su yi tarjama su zuwa ga harshen larabci zai kara wa harshen martaba yadda ɗan boko zai zauna a makaranta aji a koya masa karatun kiwon lafiya har kuma kai ma za ka zauna a matsayinka na ustazu da harshen larabcin da fi sabawa a koya maka ilimin kiwon lafiya da za a samu wani ɗan ci gaba a cikin harkokin domin yanzu galibi wanda ya karatun addini to ban sani ba sai dai watakila in dai a harkan gwamnati ne hala a ɗauke shi koyarwa hala a ɗauke shi alƙali amma sauran wasu abubuwa za ga ba za a sashe ciki ba don ana gani ai abin da ƙasar take tafiya daban ne ba harshen bane amma mun yi kokari da za a yi tarjama a juya a yi abubuwa tarjama dai mun sani yana da ma'anoni guda biyu akalla yadda malamai suka ce ta yi kokarin da za haka wasu su zama su tashi su tsaye su irin wa'in abubuwa zai taimaka ustazu ne amma ya sun yadda za ake karatun likita zai iya ba da magani zai iya komi sau da harshen da ya koya ma yana ɗauke da wannan ana muhimmanci kwarar da gaske fatanmu dai kowa ya tashi ya ƙoƙari ya karanta addini ya abin da ya kamata masu ɓangaren boko ku yi da gaske kuma ku karanta haka za a yi ta bugawa yau har an waye gari najeriya na muslim muslim inda ba don muslim muslim sun yi karatu bai na rasa matsayin muslim muslim zai yi ba sauraka ake nuna muhimmancin wa'in abubuwa karatu sai dai abinda ake dan takaici a ciki shine suna ana kashe kuɗi da yawa ba mun ce laifi bane akan harkar ilimin zamani amma na addini kuma sai ga ana sakaci ana wasa da shi malami ya ce sai an biya shi daidai ne kun gagara biyarsa ya bari sai abubuwa za su lalace akwai wanda suke sadaka amma akwai wanda suke cewa sai an biya su to kun ki biyan su in sun bari shi kenan abuwa da ta ɓarɓarewa ya lalace don haka ba da muhimmanci wajen biyan kudin makaranta wajen karatun addini fata muke allah ɗauka addini islam allah ka ɗora mu cikin islam kuma yadda